ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكي للتافن من البركة للتافن أحكام الجنائز وبدعها wanda babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani ya rubuta allah ya ji kamalin da rama wancan sati da ya gabata idan ba manta ba muna mun karasa karatu ne a cikin mas'ala ta ɗari da takwas mas'alar da malam ya mana bayani game da halaccin bayan ana aikin binne mamaci a samu ɗaya daga cikin mutane mahalatta wannan jana'iza wanda yake na da ilimi da kuma fahimta ya tashi wa'azi ya faɗakar game da abin da ya shafi mutuwa domin ji wannan hadisi dai da maka karanto dogo wanda kuma a satin da ya gabata mara gaman karasa shi yanzu za mu tashi kan matsala ta ɗari da tara yanzu za mu ƙaddara cewa an sa mutum a cikin kabari an gama binne shi an gama komai sai mala ya ce wa ya juzu ikhrajul mayyit min alqabri li gharabin sahihin ya halatta fitar da mutum a fito da mutum a cikin kabarin shi bayan an sa shi a cikin kabari an binne shi to ya halatta a haƙo shi a fito da shi sai ce ligharabin sahihin idan akwai wani dalili ko ta bukata ingantacciya shari'a ta bada dama idan aka sa mutum a cikin kabari aka binne shi sai kasance akwai wani dalili da shari'ar ita ta yadda da shi za a iya fito da shi to babu laifi a fito da shi amma idan ba haka ba haramun ne haramun ne bayan an sa mutum a cikin kabari aje a binno shi aje a fito da shi bare ma hatta kai ga haƙo mutum daga cikin kabari da cire wani sassa na jikinsa kaga wannan ba karamin rashin imani bane shi kama haƙo shi kawai ka bar shi wannan ka aikata haramu to ya kuma kake gani mutumin da zai haƙo mutum daga cikin kabari kuma ya yanki wani abin na jikinsa ya sanya wuka ya samu jikin mamaci yanki wani abin na jikinsa kuma ba don ya komai da shi ba don ya samu wani abu na duniya je ya tsafi da shi ya samu wani abun duniya Allah ya kyauta mala ya ce kama lau dufina qabla ghaslihi wa takfinihi kamar da za mu kaddara abin ne mutum qabla ghaslihi kafin ai masa wanka wa takfinihi kuma a sanya masa linkafani tunda da yau mutum wanka da sanya masa linkafani abubuwa ne da suke wajibi dole ne tilas ne to sai ya kasance an sanya mutum a cikin kabari daga mutuwarsa ba wanka ba sanya linkafani to babu laifi sai a je a haƙo kabarin a fito da shi a masa wanka a sanya masa linkafani sannan a je a mai da shi wannan babu laifi mala ya ce wa nahwi zalika ko makamantan irin waɗannan dalilan da za su bayu wajen fito da shi daga cikin kabarinsa ko da bayan an sa shi mala ya ce li hadithi jabiri jabir bin abdullahi qala mala ya faɗa haka ne saboda hadisin jabiru dan abdullahi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn ubai ba da ma'udikila hafaratuhu annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya zo wajen abdullahi ɗan ubai ɗan salul wancan mutumi da ake ce masa ra'asul munafikina ma'ana shugaban munafikai na garin madinancan wanda bayaninsa ya gabata a baya sosai to shi wannan mutumi annabi ya zo wajensa lokacin da aka riga aka sanya shi a cikin kabari bayan ya riga ya mutu fa amara bihi sai annabi ya umarni da shi fa ukhrija aka fito da shi daga cikin kabarinsa bayan an sanya shi a ciki annabi ya ce a fito da shi fa wada'ahu ala rukbatayhi annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya dora shi akan guyoyinsa masu albarka wa nafatha alaihi min riqihi annabi ya masa tofi da yawon bakinsa mai albarka ya tuttufa masa a jikinsa wa albasahu qamisahu annabi ya cire rigarsa ta jikinsa da take taba fata jikinsa ya sanya masa da ita aka binne shi shi fa wancan munafiki qala jabirun sai jabir ya ce wa salla alaihi sannan kuma annabi ya masa sallah fallahu alam jabir ce to Allah ne masani me ya dalilin da yasa annabi ya masa haka wanda wancan mutumi kun san irin cutar da yawan zan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina tunda ya kyalla ido ya ga manzon Allah ya shigo garin Madina to shi ba bai zauna ba bai huta ba bai samu nutsuwar zuciya ba kullun abin da yake kokari shine ya za a yi kawo annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da da'awarsa cikas a garin Madina kada annabi ya samu ci gaba saboda mai kamar da na ga muku shi Abdullahi dan Ubay dan Salul mutanensa sun taru da Aus da Khazraj za su nada shi an yi sulhu za su nada shi a matsayin dagaci ko hakimi wanda shine shugaban su gaba daya to ana cikin wannan abin kafin ai nadin sai manzon Allah ya danno garin Madina to sai kasance kuma duk wani shugaba da wani dagaci da wani mai unguwa da wani hakimi ya narke yanzu ya zama to karkashin wa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi to shi ba abin da ya masa zafi kenan mukamin da za a bashi yanzu an fasa to shi ne ɗauki gaba da annabi ya rinƙa duk wani abu na munafunci da haɗa kutun gwila da wasu abubuwa shi yake ƙagen da na isha da aka yi mata shi ne babban wanda ya fara kitsawa shi ne wanda Allah ke cewa wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun alim wanda ya jibinci a babban ya da jita-jitan daga cikin su yana da azaba mai raɗi to shi ne wannan Abdullahi bin Ubay bin Sulul ya cutar da annabi kwarai da gaske to amma sai dai kuma akwai wani ɗansa shi sunansa abdullahi shi kuma mumini ne ta ƙi bawan Allah kun ga yi khurujul hayy min almayita wa yi khurujul mayita min alhayy Allah na fitar da rayayye daga cikin matacce kamar yadda ka fitar da matacce daga cikin rayi kun ga shi matacce ne mataccen ma kuma ya mutu murus amma amma Allah madaukan sarki sai fitar da wani mumini mai tsoron Allah daga jikinsa shi wannan ɗanasa yana ɗaya daga cikin abin da annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yasa yake yi masa kara da kuma jama'ar da yake da su tunda shi ma babban mutum ne a garin yana da magoya baya to sai annabi ya rinka rabuwa da shi saboda bi saboda mutanensa to majabir ce ban san abin da yasa annabi ya masalla ba wa kana kasa abbasan qamisan shi abdullahi dan ubay dan salul ya kasance ya sa abbas bin abdul muttalib babban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi riga ya aka yi sa masa riga malam ya sa lamba kasa masu littafi sai su kuma zamu ji yadda aka yi yace yani bil hikmati allati min ajliha fa'ala sallallahu alaihi wa sallam dhalika bi ibn ubay yace abinda jabir yake nufi da wallahu a'lamu Allah ne masani yace yana nufin da hikimar da ta sa dalilin ta annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya aikata abin da ya aikata ga shi wancan mutumi munafiki ma a kaunihi kana munafikan tare da kasancewarsa tantirin munafiki kama taqaddama fil mas'alati 60 kamar yadda ya riga ya gabata a matsala ta 60 din mun yi bayani a kansa ma zahiru malai ce abin da yake a zahiri a fili kana qabla nuzuli qawlihi ta'ala hakan ya faru ne kafin aya ayar da take cikin suratul bara'a ta sauka kafin Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar wacce aya ce ita ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiquna haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wala tusalli ala ahadin minhum ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ka ƙara yin sallah akan ɗaya daga cikin su suwaye su munafikai sannan kuma wala taqum ala qabrihi kada ka ƙara tsayawa akan kabarinsa kai masa addu'a Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi gaba dai Allah ya kafarta sai ce saboda sun kafarta wa Allah madaukakin sarki sun kafarta wa manzansa tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi to hakan ya faru ne kafin wannan aya ta sauka da wannan aya ta sauka to da annabi ba zai tsaya akan sai masa sallah ba wa hina idin yumkin fahmul hikma mimma allaqana hunaka mala yace to anan ne za mu iya fahimtar hikima da ta sa annabi tsira da amincin tabbata a gare shi ya aikata ya aikata wannan abu yani al-abbas bin abdul muttalib amin nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin abbas baffan annabi tsira da amincin allah tsara tabbata a gare shi wa zalika yawmu badrin hakan ku ya kasance ranar badar ma'ana yana nufin rigar da shi abdullahi dan ubay dan salul sawa abbas wanda manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa masa riga ta dalilinta to hakan ya kasance ranar yakin badar ne lamma utiya bil usara lokacin da aka zo da ribatattun yaki yakin badar kun san yakin badar an kashe wajen kafirai 60 an kuma kama wajen guda 60 to daga cikin wanda aka kama a lokacin hadda al-abbas ibn abdul muttalib babban annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi hadda shi aka kamo a lokacin wauti bil abbas aka zo da abbas a lokacin walam yakun alaihi thawbun babu tufafi a jikinsa babu tufafi a jikinsa saboda a matsayin farsanan yaƙi ne duk yaƙi ya sa kayan jikinsa sun faɗi saboda haka babu tufafi a jikinsa haka aka zo da shi gaba annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi to kuma saboda Allah komai abin nan sa komai kafircin sa akwai kara ta dangantaka ina fata mun fahimta babban annabi tsira da amincin su mata a gare shi tunda dai ba hukuncin kisa a lokacin aka yanke masa ba abinda aka a lokacin shine shawarwari aka bayar sayyidina Umar yake cewa ya rasulullahi ni abinda nake gani shine kowa ya duba wanda ya sani wanda yake da alaka da shi kawai a bashi dama ya je ya kashe shi kada bari ifarsu na ko daya da a kashe su sai na umar kin shi ce da a gama da su shi kuma sai na abubakar sai ya rasu da ni abinda nake gani me zai hana mu karɓi fansa kowa ya fanshi kansa tunda musulmi musulmi suna dan buƙatar dan kuɗin shiga yanzu me zai hana mu karɓi fansa kowa ya ba da wani abin da yake mai dan kauri ya fanshi kansa to sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ɗauki shawarar sayyidina Abubakar bai ɗauki ta Umar ba amma daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya goyi bayan shawarar sayyidina Umar ma kana lin nabi walladhina amanu ay yakuna lahu asra hatta yufkhina fil ard haka Allah ya ce bai dace ba ga annabi da wanda suka yi imani da sirki fursunonin yaki har sai sun jika ƙasa da jini ma'ana duk aka kashe su Allah ya ce turiduna ardu dunya wallahu yuridul akhirah kuna son wani abun duniya ne da ya su baku a matsayin fansa Allah kuma da sarki lahira yake kallo mu laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum mimma akhadtum adabun azim zuwa karshen ayar to abin da ya faru shine sai sayyidina Abubakar shawara sa tafi shiga akan shawara sayyidina Umar sai manzon Allah ya ce to kowa ya je kawo abin nan din shi fansa a sake shi to shi al-Abbas a lokacin sai ce da manzon Allah shi ba shi da kosisi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce ina kuɗinka na waje kaza da kaje ka binne shi a waje kaza kada ku manta manzon Allah yana garin Madina a Al-Abbas yana garin Makka annabi bai san an yi ba amma sai yake gaya masa cewa ina kuɗinka da kaje ka binne su a cikin kaza ya gaya masa cikin abin cikin abin da kuɗin suke kuma a inda je binne su ina suke to Al-Abbas a lokacin ya ƙara tabbatarwa da cewa wannan dan baffa nasa tabbas annabi ne daga cikin annabawan Allah abin da ya ƙara jin zuciya sake na shiga addinin musulunci saboda ya bashi labari da abinda babu wanda ya sani sai shi shi kadai shi ya san inda ya je boye kuɗinsa amma sai ana gaya masa cewa ka je ka binne kuɗi a waje kaza ina fata an fahimta to a lokacin da aka kawo al-Abbas babu riga a jikinsa sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya nemi riga fa wajadu qamisa Abdullahi bin Ubayy sai aka samu rigar Abdullahi dan Ubayy dan Salul fakasahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi ya sanya wa al-Abbas ita falidhalika albasahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qamisahu to shi sa shi ma yanzu da yazo ya rasu to sai annabi ya masa ramuwa kenan ina fata an gane sai ya dauri ga jikinsa shi ma sai ya sa masa saboda ya sanya wa baffan sariga kun ga wafa'i kenan cika alƙawari kenan shi sa na ɗaya daga cikin cikar mutum da mutuncin mutum shine rashin manta alkhairi duk inda mutum ya maka alkhairi kuma idan kantarsa dan uwa kada ka manta ka sa wannan abin a cikin ranka kuma idan ka samu dama karama karama masa haka annabi ya ce man sana ilaika ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya aikata maka alkhairi to in ka samu dama karama masa karama masa ba siffa ce ta mumini ba mutum ya maka abu amma ka je ka rinka batulce masa ka je ka rinka wani lokacin ma sai abu ya tashi ka rinka cewa da mutum me ya maka me ka taɓa yi mu to wannan ba siffa ce ta mumini ba tun kafin addinin musulunci ya fito ya bayyana laraba suna da wannan kyakkyawan ɗabi'ar duk wanda ya maka alkhairi ba sa manta komai ƙanƙantar su kuwa to kun ga annabi tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ba shi aka sanya wa rigar ba babban sa aka sanya wa amma wannan mutum ya mutu yana cutar da shi ya tuɓe rigar da take taɓa guman jikinsa ya sanya wannan mutum kuma aka binne shi da ita haka za saqahu al-bukhari fil jihad malam ce haka imam al-bukhari ya koro wannan hadisi a cikin kitabul jihadi fa yumkin an yakuna hadha huwa sababu fi ilbasihi qamisahu malam ce wannan zai iya kasancewa shine sababin da yasa annabi ya sanyawa abdullahi bin ubay bin sulayr rigar jikinsa wa yumkin an yakuna sababu ma akhrajahu al-bukhari malam ce kuma zai iya yiwa a ce abin da yasa annabi ya sanya masa rigarsa wani hadisi ne da imam al-bukhari rawaito wani hadisi ne fil jana'iz a cikin kitabul jana'iz na littafinsa ya ce annabna abdullahi al-mazkura hakika ɗan gidan abdullahi bin ubay bin sulul wanda na baku labari shi ma sunansa abdullahi qala shine yace ya rasulullah ya manzon Allah albis albis abi qamisaka alladhi yali jildaka ka sanyawa ka sanyawa mahaifina rigarka da take bin jikinka wacce take taba fatar jikinka wa fi riwayatin wata riwaya kuma cewa ya annahu qala cewa yi atini qamisaka ukaffinuhu fihi ka bani rigarka in je in binne mahaifina a cikin sa wa yumkin ay yakuna as-sababu huwa al-majmu' mala yace kuma da ta iya a ce dalilin da yasa annabi ya sanya masa rigarsa duk guda biyu ma'ana as-su'alu wal mukafa'a tambayar sa dan sai ya bashi da kuma tunanin abin da ya masa a wancan lokaci na yakin badar shi ma kuma sai ya rama masa kun ga za ta yi ko annabi ya niya ya rama ya rama abin da abdullahi bin ubay bin sulul ya masa a wancan lokacin na yakin badar da ya bawa da rigarsa aka sanya wa al-abbas sannan kuma sai ya dace da lokacin da ɗansa shi kuma ya zo yake tambayar annabi cewa ya me ya bashi rigarsa ya sanya mahaifinsa kun ga babu cin karo tsakanin su ko kowanne zai yi Allah ya ce wala mani amin zalik babu abin da zai hana hada hadisan gaba daya aiki da su kaza fi nanil autar kamar aka malam Muhammad bin Ali Ash-Shawkani faɗa cikin littafinsa mai suna Nailal Autar ke so mu dawo littafi مالك أخرجه البخاري والسياق مع الزيادة الأخيرة له ومسلم والنسائي والزيادة الأولى له وابن الجارود والبيحقي وأحمد من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر عمرو بن دينار شيني جو حديث دغا جابر بن عبد الله to kun ga dai mun samu mahalli shaɗin mu shine me annabi tsira da amincin Allah tsar tabbata a gare shi ya fito da Abdullahi bin Ubay bin Sulul daga cikin kabarinsa bayan an yi me an sanya shi a ciki babu laifi idan akwai dalilin da zai sa ayi haka ayi وله طريق أخرى وأن حديث ينادي وتهنيا تدبا أن أبي الزبير أن جابر قال دك أبي الزبير دك جابر يتي لما مات عبد الله بن أبي يا عند عبد الله بن أبي رسول أتبن أتبنه النبي صلى الله عليه وسلم أتبنه النبي صلى الله عليه وسلم ɗansa ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi faƙala ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah innaka illam ta'tihi ya manzan Allah idan har baka je wajen mahaifina ka tsaya a kansa ba mutane ba su ganka a wajen ba lam nuzal nu'ayyaru bi hada wallahi ba za mu gushe ba har karshen zuriya mu har ƴaƴan mu ana aibata mu da wannan abu ce ku da ma baban ku ya mutu annabi ko kusa da shi bai zo ba saboda kaza ne ina fata an fahimta yace to idan baka zo kusa da shi ba ya rasulullahi har zuriyar mace can ƙasa ba za mu gushe ba ana aibata mu da wannan fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yazo fa wajaduhu kun ga da bai je ba kenan ko da bai je ba sai da aka zo aka ce me yazo annabi je same shi qad udkhila fi hufratihi amma riga an sashi a cikin kabarin sa fa qala sai annabi ya ce afala qabla an tadkhulu shin me yasa ba ku zo kun kira wani kafin a sashi a cikin kabari ba yanzu an riga an sashi a cikin kabari fa ukhrija min hufrati sai annabi ce to a fito da shi sai aka fito da shi daga cikin kabarin sa fatafala alaihi min qarnihi ila qadamihi sai annabi ya masa tofi tun daga kansa har zuwa kafarsa annabi ya tuttufa masa ya masa tofi ya masa tofi tun daga kansa yawun annabi mai albarka ya fito daga bakinsa ya sauka akan jikin abdullahi dan ubay dan sulul tun daga kansa har kafarsa amma wannan tasa an rangonta masa azaba wannan tasa an masa gafara to kunga kowa sai shafa kansa ruwa kenan babban abin da yake fitar da mutum wallahi daga cikin rintsi Allah madaukakin sarki ya maka rama shine ka ba Allah kawai amma nasaba ko dangantaka ba ta mutum tasiri matakar bai aikin da ya kamace shi ba wa albasahu qamisahu sannan kuma annabi tsira da mun san Allah ya tabbata a gare shi ya sanya masa rigarsa أخرجه أحمد والطحاوي في المشكل بسند على شرط مسلم يا روي توشي دي سند ديك أكن شرط مسلم لكن أبو الزبير سيري أبو الزبير ونديك يا روي توشي دي جابر مدلس yana yin tadilisi wa qad anna'anahu kuma a cikin hadisin ya kawo shi da sigar an wanda wannan bayani insha Allah ta'ala idan ana bibiyar karatun an san inda ya dosa mas'ala ta ƙarshe a cikin wannan babi mala yace wala yustahabbu lirrajuli ba mustahabbi bane ba abinda shari'a take so bane ga mutum ay yahfura qabrahu qabla an yamuta da ya sa a haƙa masa kabarin sa nashi na kansa kafin ya mutu wannan shari'a ba ta san sa an gane abin da ake nufi ko mutum ka je makabarta ko ka samu wani waje a bangaren gidanka ko wani waje sai ka ce sai ka haƙa kabari ka ce idan na mutu anan nake so a sani to wannan shari'a ba ta umarce ka da kai haka ba me dalili fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dhalika saboda annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi bai aikata haka ba huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa kun ga kuma law kana khairan la sabaquna ilayhi haka ne ko inda a ce mutum ya haka kabarinsa alkhairi ne to da wajen annabi ya kamata mu fara gani idan annabi ba ga alkhulafa'ur rashiduna ko Abubakar Umar Uthman Ali wa da Allah ta tabbata a gare su duk babu wanda babu wanda aka barin sa akan sa da kansa kun ga sayyidina Abubakar da Umar su da sun rasu ne a garin Madina haka nan sayyidina Usman ko amma sayyidina Ali fa ana ya rasu ana ya rasu a Iraki haka ne ko saboda me saboda shi lokacinsa dole musuluncin gaba ɗaya aka ɗauke ta aka mai da ita iraki to kun ga a lokacin da ya haƙa kabarinsa a madina kun ga mutane iraki za ta iya ma a ce kuma ka haƙa kabarinka inda kake ka yi tafiya sai ka mutu a can sai a ɗauko ka a dawo da kai kenan a saka a kabarin da kai ka haƙa kenan ina fata an fahimta yawwa malai ce walla abdu la yadari aina ya mutu saboda bawa bai san inda zai mutu ba babu wanda ya san inda zai mutu a cikin gaba ɗaya shi sa ɗaya daga cikin mafatihul ghaibul khamsa mabudan gaibu guda biyar wanda Allah madaukakin sarki ke cewa babu wanda ya san sai shi shi kadai daga cikin su akwai inna Allah inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كونغا شيني نكرش waɗannan abubuwan guda biyar babu wani ɗan adam komai kusancinsa da Allah maɗaukakin sarki ko wani mala'ika komai kusancinsa da Allah maɗaukakin sarki da ya san sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya san su wa inda hu mafatihul gaibi a wajen sa mabuɗan gaibi suke sai Allah ce la ya alamuha illa huwa babu wanda ya san sai shi shi kaɗai to daga cikin su ne ɗan abubuwan guda biyar na ƙarshe Allah ce ɗan adam bai san a ina zai mutu ba a wace ƙasa zai mutu ina fata an gane wani zai mutu a cikin ruwa ne ga wasu ma ta ɓuya a cikin ruwa har abada ba za a ganta ba sai dai a lahira ba haka ba ne wani gobara ce ta cinye shi gaba ɗaya namun jikin sama ba a san inda yake ba wani a sama zai mutu ma jirgi ya tashi da shi ya tarwatse gaba ɗaya wani ya baggar su haka kowanne akwai irin Allah madaukakin sarki yadda ya kaddara masa mutuwarsa to kaga tunda baka san inda aka mutu me abin haka kanka kanka kabari ka bar kanka a duk inda ka mutu wanda ka mutu a cikin sai sai saka maka bari idan akwai yawar haka ko babu yawar shi gan Allah akwai sarki sai da zai tattara ka tambaye ka bari ta je maka idan abin daɗi ne je maka insha Allah ta'ala amma dai wannan din ba abu ne da yake mai kyau mai kyau ba a shari'a dan da yawa daga cikin mutane wasu suna yi nan kasar da wasu kasashe musamman kasashe larabawa duk suna yi sai mutum ya samu wani waje kawai sai ya haka kabari sai ya ce wannan kabar sai ya rinka zuwa na ziyartar wajen tun kamun ya mutu ya fara ziyartar kansa da kansa kwarai da gaske ne ya mutu sai a ji abin da shi a wajen ta wannan ba daidai ba ne malai cewa idan kana maqsudun rajul istida'at idan ya kasance abin da ya sa mutum ya haka tanadi yake so yi wa kansa ko kuma so yake yi wa kansa tanadi ya tana lahira lil mautu dan mutuwa malai ce fa hadha yakunu min al amali salih to ai tanadi dan mutuwa abin da ya kamata ai wa mutuwa tanadi da shi shine aiki na gari ba a kabari ba ina fata an fahimta muna in kana so mu tabbatar da cewa kai wa kanka tana da mutuwa to maganka a kodoshe a cikin sallar jam'i a cikin mutane maganka wajen karatun qur'ani da halala da istighfari maganka wajen kyautatawa mutane da sadaka da kyauta da sada zumunci da kaza sai mu ce to wannan yana tana da lahira duk wani abin da Allah ba su ka kauce masa kai tana da kenan ko ka haka kabari ko ba haka kabari ba kai tana da lahira Allah ya samu dace malai ce kaza fil ikhtiyarat al-ilmiyya hakanan ya zo a cikin littafin al'ikhtiyarat al'ilmiya li sheikh al'islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala littafin babban malami ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ya ji kansa da rahama wannan shi ne ƙarshen wannan babi da muka gama karatunsa insha Allah ta'ala nan kuma za mu dakata sai kuma gobe za mu shiga at-ta'ziyatu at-ta'ziya ba washi ma ta'ziya yake cewa ko yawa to za mu ji mecece ta'ziya ya ake yin ta'ziya menene kuma ya kamata a kiyaye wajen yin ta'aziyya wannan kuma shine abin da zamu shiga insha Allah ta'ala littafin ya fara gangarawa da mun gama da abin da ya shafi ta'aziyya mun je littafin karshen littafin za kuma mu zo mu ji bid'ul janais waɗanda bid'o'i ne kuma ake yin su a cikin janais malam zai kawo mana su dama littafin ko san bangare biyu ne akwai ahkamul janais akwai bid'a to yanzu ahkam din muke karanta idan mun gama zamu shiga bid'a bid'a insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته